أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابة الجر الميامين وتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله yan uwa barkamu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun littafin Riyadu Salihin wannan shine zaman mu na biyu kuma yau muna ranar biyu ga watan Ramadan shekara ta dubu da arba'in da uku bayan hijirar shugaba alaihi salatu wasalam wanzo daidai da uku ga watan Afrilu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin babu fadli siwak babin da zai bayani akan falalar yin aswaki za mu tashi daga kan hadisi na dubu da ɗari biyu da ɗaya وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه متفق عليه آه وفي رواية أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك, بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوأ قال الحافظ wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina Abu Musa al-Ash'ari wato Abdullahi bin Qais kenan radiyallahu anhu yana daga cikin kabilar mutanen Yemen waɗanda su ne Ash'ariyun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalarsu a cikin hadisai kuma Abu Musa al-Ash'ari wato Abdullahi bin Qais yana daga cikin sahabbai mafiya ilimi yana da ilimi kwarai da gaske saboda yana da yawan riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ma an ruwaito ne ta hanyar sai yace dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tarafi suwaki ala lisanihi alhali gefan aswaki yana kan harshen sa kamar yana yana goge harshen sa kenan mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hado akan sa wato kamar yadda hadisin yana fa'idantar da kamar bayan ya goge haƙoransa to yana goge har kan harshen sama wannan shine lafazin imamu muslim a cikin wata ruwayar kuma ya ce a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bi suwakin raɗabi na je wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana yin aswaki a lokacin nan da wani aswaki ɗanyi ƙala ya ce wa ƙarfin suwaki ala lisanihi alhali gefen asuwakin yana kan harshensa wa huwa yaqulu alhali yana asuwakin yana cewa a a wasiwaku fifihi asuwakin yana cikin bakinsa ka annahu yatahawwa'u kai ka ce kamar wanda yake kakarin yin amai qala al-hafiz al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace za mu fa'idantu daga cikin wannan hadisin mashru'iyyar yin asuwaki akan akan harshe ma'ana mutum ya goge hakoransa kuma ya goge harshen sama wato ana so mutum zai goge asuwa zai goge harshensa ya goge shi haka a tsawonsa amma kamar haƙora su kuma faɗinsu ake bi wajen goge su wa an aisha ta radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku mutahharatun lil fami mardatun lir rabb wannan hadisin an ruwaito shi ta hanyar na Aisha radiyallahu anha tace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu gare shi ya ce asiwaku matsaharatun lilfam shi asuwaki tsarkakewa ne ga baki a mardatun lirrabi kuma abu ne mai janyowa yarda daga ubangijin tarihi a rawahun nisa'i wani hadisin imamun nisa'i ne ya roito shi wa bin kuzaima da ibn kuzaimata a cikin sahihinsa da isnadai ingantattu a imamul bukhari ya ambato wannan hadisin sannan kuma ya kawo shi ne a matsayin ta'aliki malamai suka ce wannan hadisi shi ma a cikin shi dai akwai maganar falalar aswaki kuma sannan shi aswaki a cikin shi akwai fa'idodi na addini akwai kuma fa'idodi na duniya wani wasu daga cikin sashen malamai sun ce hakika asuwaki yana gadarwa mutum samun yalwar arziki da wadata sannan kuma yana kamsasa ruhin mutum sannan kuma yana karfafa ainihin a dasashin mutum yana karfafa dasashin mutum sannan kuma yana maganin ciwon kai wanda yake fama da yawan ciwon kai marar jin magani ya yawaita asuwaki Allah zai tafiyar mashi da wannan sannan kuma yawan yin asuwaki yana tafiyar da ciwon daji wanda yake kama haƙora wa ana bi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khamsun aw khamsun min al-fitra al-khitanu wal istihdadu wa taqlimul azfari wa natful ibdi wa qasru sharib mutafaqun alayh wannan hadisin imam al-bukhari da muslim ne suka rawaito shi ta hanyar sirna abu hurairah da Allah ta bada gare shi shi kuma daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Alfiɗaratu hamsin, wato ayyuka na fiɗira guda biyar ne, ko kuma cewa ya yi hamsin min alfiɗira, abubuwa biyar ɗinnan suna daga cikin fiɗira ta ɗan adam, alkhitanu yin kaciya, wal dadu da aske gashin mara, wata ƙalimul azfar da kuma yanke farata, wa natful ibdi da cizgewa gashin hamata. waƙasu sharibi da ragewa gashin baki mutafakun alayhi hadisi ne da aka haɗu a kansa al'istidad nan ana nufin wato askewa gashin mara alfitratu din nan ana nufin kuma abin da aka ɗora mutum a kai bisa ainihin halittar da Allah ya masa saboda wayannan abubuwan duka da aka ambata abubuwa ne waɗanda in mutum baya yin su ko ma wani addini yake bi to yakan munana yanayin mutum mutum yakan fito a ƙazami wani aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashrun min alfitra qasu sharibi wa ifa'ul lihiyati wasiwaku wa istinshaqul ma wa qasul azfar wa ghaslul barajim wa ghaslul barajimi wa natful ibdi wa halqul anati wa intiqasul ma' yani al'istinja rawahu muslim wannan hadisin shi ma dai an karɓo shi ta hanyar na na aisha idan allah ta bada gare ta ce ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza allah tsira da amincin allah su bata gare shi ya ce ashirin minan fitra abubuwa guda goma suna daga cikin ayyuka na fitra ƙasu sharibi rage gashin baki wa ifa'ul lihiyati da kuma cika gemu wasiwaku da yin aswaki wal istinshaqu da shekaruwa a hanci wal istinshaqul ma da shekaruwa a hanci wa qasul azfari da rage farci wa gasul wa gasul barajim da wanki wato ainihin kan yatsu wa nataful ibdi da kuma cizge gashin hamata wa halƙul anati da aske gashin mara wanti ƙasulma sannan kuma da istinja'i wato yin tsarki da ruwa wannan abubuwan duka ayyuka ne waɗanda in mutum baya yin su shi da kansa zai fito a matsayin ƙazami a cikin mutane yanzu turawa duk tsaftar su duk da wannan tsaftata su kasancewa ba sa yin istinja'i da ruwa ba sa wanke a jikinsu da ruwa bayan sun zaga ba haya to wannan yana daga abin da ya mayar da su suka zama kazamai saboda bature yanzu zai shiga banɗakinsa ya je ya yi ba haya amma toilet paper zai sa ya katse sannan kuma ya cika kominsa na ruwa irin komin nan nasu na ruwa da suke yi a banɗaki zai cika kominsa da ruwa kuma sai ya shiga ciki ya zauna to kaga ainihin wancan ƙazantar da ke jikinsa wacce bai wanke ba ya zo kuma ya shiga cikin ruwa kuma ya cika kominsa da ruwa kuma ya shiga ciki ya zauna kaga za ta dawo kuma ta makale a jikinsa kenan kaga duwayensa ya dawo ya zama marar wayo kenan sannan duk wannan tsaftata bature kasancewar baya yin istinja'i da ruwa yanzu nan zai yi fitsari kuma ya mayar da wandonsa ya daure ba tare da ya wanke fitsarin daga jikin shi ba to kaga wannan ma sai ya mai da shi ya zama kazami saboda duk tsaftar shi zai kaji kuma wandonsa yana tsamin fitsari وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا الشوارب وأعفوا اللها متفق عليه وانا حديث أنكر أوش تعني سيدنا عبد الله بن عمر إدرى على رتبه غريس ويشي من الله صلى الله عليه وسلم يشي أعفوا الشوارب ما من نوع يشي معنى أعفوا الشوارب أي كورجي gashin bakinku wato ku sassare gashin bakinku ku rage shi ku rage mashi tsawo wa aful liha ma'anar shi kuma shine ku cika gemu wannan duka saboda a saba wa yahudawa da nasara ne saboda su yahudawa sun kasance suna barin gemu amma babu ruwansu da gashin baki su kuma nasara sun kasance suna barin gashin bakinsu za a ga bature gashin bakinsa ya sauko har har kan leɓansa wani ma har cikin bakinsa amma kuma ba ruwansu da gemu za a ga haɓarsa ƙwal babu gemu amma gashin bakin gashi nan an bar shi ya cika fuska shi yasa mu musulmai saboda mu saba wa kowanne daga cikin su aka ce mu cika gemu kaga mun saba wa nasara kenan tunda su ba sa yin gemu aka ce kuma gashin bakin mu mu rage shi kaga mun saba wa nasara kenan a mun saba wa yahudu saboda su nasu yahudu ba su barin gashin baki sannan kuma mun saba wa majusawa mun zo ƙarshen wannan babin sai kuma babu ta'kidi wujubi zakati wa bayani fadliha wa ma yata'allaqu biha wannan babin zai karfafa maganar wajibcin fidda zakani da kuma bayanin falalatta da kuma abin da yake rataye da ita Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin Qur'ani yace wa qimus salata wa atuz zakat ku tsaya da sallah kuma ku bada zakka kaga wannan umarni ne hujja ce kai tsaye daga Rabbul Izzati bisa wajibcin fidda zakka saboda a inda aka yi umarni ayi sallah to anan kuma aka yi umarnin lallai a riga fidda zakka haka nan Allah madaukakin sarki ya ce wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din wa yuqimus salata wa yutuz zakka ba umarce su ba face sai su bauta wa Allah shi shi kadai suna masu tsarkake ibada gare shi suna masu karkata zuwa ga addinin gaskiya kuma su tsaye da sallah su bada zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine addini madaidaici a wajen Allah ma'anar hunafa dinnan ayi ma'ilina an kulli dinin badin masu karkata ne daga dukkan wani addini karkatacce ila dinin milla bisa bisa addini wanda yake na almillatul mustaqima tafarki maraidaici wa huwa al-islam shine musulunci Allah madaukakin sarki ya faɗa yace khuzu khuz min amwarihim sadaqatan tudhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi ya rasulullahi karka daga dukiyoyin su sadaqatan wata sadaqa tudhiruhum wa zaka tsarkake su da ita wa tuzakkihim ya kuma ka tsarkake su da ita wasalli alayhim kuma kai addu'a gare su ya ma'aikin Allah wayannan ayoyin duka sun sauka ne cikin Abu Lubabata bin Abdul Munzir da kuma wasu daga cikin jama'ar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su samu damar fita don yin jihadi ba saboda kasala amma ayar magamiya ce cikin dukkan jama'ar mu'minai faɗansu ne cewa salli alaihim aika musu addu'a to saboda wannan ne aka so a shi mai karɓar zakka duk sanda aka kawo mishi zakka ya rika yin addu'a ga wanda ya bada zakkar ce ajarakallahu fi ma a'taita Allah ya baka lada cikin abin da ka bayar wa baraka laka fi ma abqaita kuma ya sanya maka albarka cikin abin da ka bari hadisi ya zo daga Abdullahi dan Abu Abu Aufa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan an kawo mishi sadaka sadakar wasu mutane yana musu addu'a yace to sai mahaifina ya kawo mishi tashi sarka sai yace Allahumma salli ala ali abi aufa Allah kai Allah kai rahama ga iyalan Abu Aufa ko kuma bisa shi Abu Aufa din shi kansa wa an ibn Umara radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala buniya al-islam ala khamsin shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sami ramadan wannan hadisi an karɓo shi daga sayyidina abdullahi dan umara yadda Allah ta bada gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace buniyal islamu ala khamsi an gina musulunci ne bisa abubuwa guda biyar shahadati Allah ilaha illallah shedawa cewa babu abin bauta daga sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma cewa annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon sa ne wa iqamis salati da tsaye da sallah wa yi tayi zakati da bayar da zakka wa hajjil baiti da kuma ziyartar ɗakin Allah wa samun ramadana da azumin watan ramadan mutafaqun alaihi hadisi ne da aka haɗu a kansa wannan hadisin wato asali ne mai girma cikin sanin hukunce-hukunce na addinin musulunci da kuma ginshiƙansa domin wayannan abubuwan guda biyar su ne ginshiƙan musulunci daga lokacin da mutum ya ce ba zai yi ɗaya daga cikin waɗannan ba to ya kafarta ya fita daga addinin musulunci kuma Allah baya karɓar sallah sai da zakka kamar yadda Allah baya karɓar biyayya gare shi sai da biyayya da iyaye ga iyaye ko kuma biyayya ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam wa an talha bin ubaidillah radiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli najd سائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن إلا أن تتطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلها إن صدق متفق عليه وانا حديث عن كربوش دقاء الحت بن عبيد الله الحت بن عبيد الله رضي الله عنه yana daga cikin sahabbai guda goma waɗanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi musu bishara da cewa su ‘yan aljanna ne tun daga nan duniya kuma wannan sahabi mai girma alhassan ubaidullahi al-taimi yana daga cikin ƙabilar banu taimi ne yana daga cikin ‘yan uwansa na abubakar radiyallahu anhu a nasaba kuma yana daga cikin farkon waɗanda suka shiga addinin musulunci mutum ne shi mai yawan kyauta saboda wannan kyautar ta sama ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yabansa ya ce ja'a rajulun ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ahli najd wani mutum daga mutanen najd ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'irur ra's wato kanshi haka ba a kintsa ba gashin kanshi ya tattashi da kura nasma'u da wuya sauti muna jin dirin sautin shi wato muryarsa wala nafqahu ma yaqulu amma ba ma jin me yake faɗa ata da namin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya matso kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai za wa ya tsalo anil islam sai muka ji yana yin tambaya game da musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi khamsu salawatin fil yawmi wal layla salloli ne guda biyar a cikin wuni da kuma dare qala sai mutumin ya ce al alayya ghayruhunna shin akwai wata sallar da sama wajibi a kaina bayan su qala la illa an tatawwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a babu sauran wata sallah da zama wajibi a kanka sai dai in ka ga dama kai nafila fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa siyam shahr ramadan sanan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mishi kuma azumin watan ramadana qala sai mutumin ya ce hal alayya ghayruhu shin akwai wani azumin da ya zama wajibi a kaina bayan na ramadana qala la illa an tatawwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a'a sai dai in ka ga dama kai nafila قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mishi zakka da yadda ake yin ta da hukunce hukuncenta fa qala sai mutumin yace hal alayya gairu hashin akwai wata sadaka da tsin wajiba a kaina bayan zakka qala la illa an tatawwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi a'a sai dai in kaga dama kai nafila fa adbara ar-rajul wa huwa yaqul sai mutumin ya juya yana cewa wallahi la uzidu ala hadha wala anqus wala anqus minhu mutum ya ce wallahi ba zan ƙara bisa wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya min ba kuma ba zan rage ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce aflaha in sadaqa wannan mutumin ya rabauta in har yayi gaskiya wato in har ya tsaya kan gaskiya cikin wannan magana da ya faɗa cewa duk waɗannan abubuwan zai aikata su sallah azumi zakka to hakika wannan ya rabauta a cikin wata riwaya kuma ta Imam Bukhari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mishi shari'o'in addinin musulunci sai mutumin ya juya yana cewa wallahi la azidu wala anqusu mimma faradallahu alaihi shay'an wallahi bazan ƙara ba kuma bazan rage ba daga abin da Allah ya farlanta mu Imam Nawawi yace rabauta ta taba da gare shi wannan mutumin domin hakika ya kawo abin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi din duk wanda kuwa ya kawo abin da aka umarce shi to hakika wannan mutumin ya rabauta wa an ibn abbas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'asa mu'azan radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'asa mu'azan radiyallahu anhu ila al-yaman faqala ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أدعوا لذلك فعالمهم, فعالمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فعالمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم متفق عليه wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina Abdullahi dan Abbasin idan Allah tafi da gare su yace lalle manzon Allah tsira da mutum Allah sabata a gare shi ba asa mu'azan radiyallahu anhu ila ila yaman ya aiki sayyidina mu'azu dan jabal zuwa ga mutanen yamen cewa ya je ya zama wakili ko kuma gwamnan shi a kasar yamen da zai tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ud'uhum ila sha'a ila shahadati Allah ilaha illallah wa anni rasulullah ka kira su da farko kunna cewa su shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma cewa ni manzan Allah ne bayanan mu da'u lizalika idan suka yi biyayya ga wannan kalmar suka suka karbi kalmar shahada fa alimum anna Allah anna Allah ta'ala iftarada alaihim khamsu salawat idan suka karbi wannan sai kuma ka sanar da su cewa Allah ya wajabta musu yin salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a kowanne dare da wuni bainahum ata'u lidhalika idan suka yi biyayya ga wannan suka ga suna sallah fa alimhum anna Allah haftarada alaihim sadaqatan sai ka sanar da su cewa Allah ya wajabta musu wata sadaqa wata sadaqa wato zakka kenan to ukhadhu min aghniyahim min aghniyaihim ana karbata ana karbata daga mawadatan su wa turaddu ala fuqara'ihim kuma ana dawo da ita zuwa ga matalautan cikin su mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hada kansa to kaga wannan yana nuna mana sauki na addinin musulunci da kuma yadda ake bin al'amura da sannu-sannu kaga ba ba daga farko kawai aka zo aka ce musu ku shaida ku musulunta ku yi sallah ku yi azumi ku yi kaza ku yi kaza ba a'a da farko tukunna ya ce mishi ya kira su zuwa ga tauhidi idan sun karɓi kalmar tauhidi sun shiga addinin musulunci to daga nan kuma sai a gaya musu wajabcin yin sallah idan sun karɓa suna yin sallar sannan sai kuma za a sai a koya musu fidda zakka da sauran kuma al'amuran addini to haka ake yin ake gudanar da addini kuma kowanne al'amari ma na na rayuwa haka ake son shi mutum ya rika bi da sannu da sannu daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ko dokoki ne a gidanka an so samu ne ka rika kafa dokokin ɗaya bayan ɗaya ba lokaci guda kawai ka zo ka karanto wa mutanen gidanka ko iyalinka dokoki wajen guda goma ko ashirin sannan kuma ka ce kowace doka sai an bi ta ba ba haka ake yi ba idan ka zaɓi doka mafi nauyi sai ka fara gaya musu wannan idan sun karɓe ta sannan sai ka kawo wata kuma ka ƙara gaya musu idan an karɓa ana aiwatar da ita yau da kullum ana yi har an saba sannan sai ka sake jifo musu wata dokar da haka ake yi wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa allah وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أسموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina Abdullahi dan Umaru idan Allah da bada gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila nas an umarce ni da in yaki mutane hatta yashhadu Allah ilaha illallah har sai sun shaida cewa babu an bauta da gaskiya sai Allah wa anna Muhammadar Rasulullah kuma sai sun shaida cewa lalle Annabi Muhammadu manzon Allah ne wa yuqimus salata kuma sai sun tsaya da sallah wa yutuz zakata kuma sai sun bada zakka fa idza fa'alu zalika idan mutane suka aikata waɗannan abubuwan guda hudu asamu minni dima'ahum wa amwaluhum to sun kiyaye kuma sun tseratar da jinayensu da dukiyoyinsu daga gare ni illa bi haƙƙin islam sai dai inda haƙƙin musulunci wa hisabuhum ala Allah kuma hisabun su yana ga Allah madaukakin sarki mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hado kan sa bukhari da muslim duka sun ruwaito shi wannan hadisin yana karantar da mu wato a yana karantar da mu isma ta jinin mutum musulmi kuma har ila yau yana karantar da mu cewa duk wanda ya bar sallah da gangan to jinin shi da dukiyarsa sun halatta haka nan duk mutumin da ya kifar da zakka da gangan shi ma wannan babu abin da zai hana a yaƙi shi kuma a kashe shi a matsayin murtaddi da shi da wanda ya riga ya yarda ya bar addinin musulunci kusan duk ɗaya suke sai dai in ya tuba ya fitar da zakar ko kuma mai sal- mai wanda ya bar sallah ya tuba ya ci gaba da yin sallah to shikenan sai a kyale shi kuma hadisin yana karantar da mu cewa duk wanda ya faɗi kalmomin nan na shahada kuma ya rungumi a hakamul islam hukunce-hukuncen musulunci kamar irin su sallah zakka da sauransu to shikenan ya zama cikakken musulmi wanda shari'a ta hana a zub da jininsa ko a taɓa duke shi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله من قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لا- لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني إقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم لقاتلتم على منعه قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق متفق عليه wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina Abu Huraira da dar Allah da daga gare shi yace lamma tuwafiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Bakar radiyallahu anhu yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati aka karɓi kwanan shi sai ya kasance sayyidina Abu Bakar ne halifa wa kafara man kafara min al-arabi wanda ya kafarta ya kafarta daga cikin larabawa wato larabawan ƙauye haka suka rika komawa cikin kafirci fa qala Umar radiyallahu anhu sai na Umar da Allah da daga gare shi sai ya ce sai na Abu Bakar kaifa tuqatilun nas wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan me zaka yaki mutane alhali ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatilan nas an umarce ni dan yaki mutane ta ya qulu la ilaha illallah har sai sun ce la ilaha illallah man qala faqad asama minni malahu wa nafsuhu duk wanda ya faɗi la ilaha illallah to ya kiyaye dukiyar shi da kuma ransa daga gare ni illa bi haƙƙi sai da haƙƙinsa wa hisabuhu ala Allah hisabin shi kuma yana ga Allah madaukakin sarki فقال أبو بكر زي سيدنا أبو بكر يجي مشي والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله سينا ياƙi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka duk wanda ya ce shi musulmi ne zai rika yin sallah amma ba zai fitar da zakka ba to wallahi sai na yaƙi shi a matsayin kafiri fa yana zakata haqqul mali domin zakka haƙƙi ne na dukiya wallahi law mana'uni iqalan wallahi da za su hana ni daidai da baibayi kanu yu'adduna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda da sun kasance suna bayarwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma sai suka ki bayarwa to laqataltum ala man ida sai na yaƙe su saboda hana wannan abin din da suke yi qala umar sai sai na umar yace fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu Allah qarsharaha sadra abi bakr wallahi wallahi nan da nan sai naga cewa Allah madaukakin sarki ya haskaka zuciyar sai na Abubakar ne lil qitali domin yaki fa arabtu annahu al-haq sai na gane cewa lalle abin da sai na Abubakar ya tsaya akai shine gaskiya mutafaqun alaihi hadisi yanda aka hado a kansa wato wannan hadisi yana karantar da mu cewa ah, ahlur ridda mutanen da suka yi ridda a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sai na Abubakar wato kala biyu ne akwai waɗanda suka yi ridda suka koma zuwa ga bautar gumaka akwai kuma bangaren da su ba su koma bautar gumaka ba amma dai sun ce ba za su riƙa ba da zakka ba ne shi yasa yana Umar radiyallahu anhu yana nufin wayannan nau'i na biyu din dan me za a yaƙe su alhali gashi sun ce za su yi sallah amma ba za su bada zakka ba ma'anar rarrabawa da sayyidina Abubakar yace duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai na yaƙe shi wato duk wanda ya yadda da cewa zai yi- zai yi sallah amma bai yadda da ba da zakka ba yana mai jayayya kuma cewa shi ba zai bayar ba to wannan kam dole a yaƙe shi ko da mutum ya yarda cewa zakka wajiba ce amma sai dai shi ba zai bayar bane to wannan shi ma dole a yaƙi shi sannan abubakar ya yaƙe su ne kuma bai musu uzuri cewa ko jahilai ne ko wani abu ba domin cewa su sun riga sun ja tun gane cewa za su yi yaƙi da musulunci da haka sai na abubakar radiyallahu anhu ya ya aiki wasu daga cikin sahabbai cewa a kira mutanen nan su dawo zuwa ga addinin musulunci da kuma kiyaye dokokin shi idan sun ito a yaƙe su imam al-maziri ya ce zahirin siyakin wannan hadisin cewa sayyidina umaru ya kasance ya yi muwafaka bisa sayyidina bisa cewa adalai a yaƙi tare da sayyidina abubakar ya yi muwafaka da sayyidina abubakar akan yin wannan yaƙi al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya ce duk wanda ya yadda zai yi sallah to wannan ya tsiratar da da kanshi ba za a kashe shi ba